ayoyin da ranar su kunna wanda ake kira ba a nuna abubu ya jawo mu shi haruna shi ya yi ce masa to yaya zumunta fa kai ba karaba bi rasulillahi ya yi tantance kana yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shi ke masa daga Allah ya ce idan kika kusu fara an samu bayyana yawmi wala tasal idan aka yi gura a cikin da yin kaho to fara an samu bayyana babu dangantaka a ranar tsakanin ɗa da uba da jika da kuma waye da mata da waye babu dangantaka a wannan lokacin zauna tambayar ina ɗana wani ina masifan ya wuce haka ina iyali na wani shi ne ƙur'ani ya ce a yau ihu a mene mai zan suka suri a nan cikin suratun la'adi ɗin yau da shirin wasu zirani wa ummi wa'adi wa sani kashi yiwa wani da kullum da ilmi yau da sha'ani yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka yi kura yau ne sirrin farko yayin da kamar da mutum yake gudu min a fiye ga ɗan uwansa zai ga ɗan uwansa da ya ana cikin da zai shi kula da kare ya ke ka wani abu kai kuma zai ba shi lafiya kai ma ta kansa kake wa ummihi wa ai mutum zai gudu mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sa'in baki zai gudu wa matansa ko bari da yayansa Allah ya ce kullum miki kowane mutum a wannan ranar sha'an huri guri sha'aninsa su ne damuwar da kawai shawara ta kai kowa ta kuma ne shi Allah ta amsa kare ma amma da shi Allah ya rama ya abu da shi amma ko duniyo mai gudubiya ko da ne ta ku musamman ko duniyo mai Allah ya gaba ta rabu a ta ila ta wani kafarar fata Allah ya ce amma a ranar wasu musafiri kuma har ce yi mutira dariya sun ba har suna dariya mutafira fuska ba da amin shi Allah ya samu da shi shi Allah ya ce bala an samu da yau kamar yau bala ya ce ba a nuna babu tambaya a wannan rana ɗin ka tambayi ina wani yake babu kuma da yake ka wai shi kan wani da shi kan wani babu shi ne har sai da suna aisha Allah ya ƙara mana da take tafiyar annan ma'ul take tafiyar a kan wannan aya da Allah ya faɗa ala an fara wani wani wa ya tsara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka ce da aka karanta aya ne kamar da Abu Dawud ya ya ya a cikin sunan nasa aka ce da ake na aisha ta karanta wannan aya ko da cikin aya ta ce kuka ya ce ne ce mata ya sa shi kuka ya ce ce zakar nara ta ce wala na tuna wuta ne ya rasu Allah ta yi goma kan ane wanda su ne aka yi komai don mijinta ƴan gata amma ta tuna rasu gobe ya mata na kuka to mu kuma ya yi nan Allah ya samu tare imani a shi ruwa ku dona wa yanzu ga dara ne in dai ba dan annabi da ke huta da ke kuka to mu kuma ba kan kuma na mutum ke da raya da shi sai dai insha Allah ya hana rama saboda girman annabi mu sai da cewa annabi shin fa hal tadkuruna alaykum yawm al-qiyamah shin da ku yi da ko iyalan ba ni kiyama في النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أما في ثلاثة مواقع يبقي أما أقول عليه يقول ولا يقول أحد أحدا فأقول في يوم الدين أو أقول أو يقول أيام يجي إلى الميزان حتى يعلم الكفة ميزانه أو يسكن yake wasu da ya zo da mizani da au aiki a jawo masa mizani tun da kowa sun mizani da yake a jawo da a kira sunan da duk an shiga ana jira da za a fara a lokacin imuwar da mutum ya shiga wanda ya shiga ya kuma kowa damuwar su mizani da jawo aiki da zai jawo munana ko munana da jawo yake wa idan kitabi haka kuma mutum da da'a waƙar ta da filin kiyama wa idan su ku dushe yayin da ka zuwa ka waƙa ne Allah ya ce wani kafir sa da ranar dama to kuma ba ka da iko ka ga takardar aikin ka motsa ni ka hannu a to gara ne kamar mutum ya samu da ilimi to ya samu ya tafi isabi wa ya ce ni da alin wasu wura in biya zuwa kiyayen yana farin Allah ya samu da shi Mutum babu da wuce kowa ya samu fata kamar in Allah da dan Allah zai mana saboda girman annan Muhammad. To a wannan lokaci shi ma lokaci yake yake a a a annabi yake yuqala la ashabu mukrahu shajiya ga littafin sanan karanta hatta ya alama ainihin kan kitabu a cikin yi an ci mali an yi waranta yi sai ka fi littafin da gani damai littafin zai sauka masa ko zai sauka masa an hagu wani ma su yana da murin aikin da an ce an da ka mata ina ta haɗa jiya ta hannu zai gano kamar wani tafiya ko mashi sai a gulma ta ce sai ta fito ta bayan sa an gudu da shi sai a kasa masa ta tafiya ga shi ma haka ji sai an yi ba yace a yi ɗau ainihin ɗau a kara alama ainihin ɗau su an sai ya fi ina ne ta fi sauka addinin yini an gano ne au fi imani ko abu au min wara zahari shi ko bayan bayan ba wani da sirari na ko shi ne yayin sirari ba sai mu kai yayin sirari ba yadda ake tsallake ka da tashin hankali idan wani abu ya zahari jahannama ina da kowane sirari a kan jahannama yake wannan hadisi ya zo a cikin hadisi كتاب السنة باب ذكر الميزان وفي مسجد مسجد إمام أحمد بيان ومسجد أنصار بيان ذكر سيدنا عائشة أولى كعبة سيدنا إذا لك أقول أي أدعوم سيدي إن شاء الله يجب لو لم تاش أولا مرة قليل اتفقا روي الإبادة الإبادة إن كذا كذاتي لو نفع على ربانية نفع على ربانية شامل سبحانه وتعالى akwai nan ma na rabaniya shi ne wani bayan ne da wani Allah ya shiga wa bayan kawai bonus na shi duk wanda ya bauta a daidai sa'a kaza kuma abu ne duk ne so da ba za shi auka ba ko kana ta shi wa wajen shi ba ne shi ma ne shi ka kana kiwa kana kishin ke kana shi abu da abarba ana kawa la ta kana ne Allah ya samu da shi idan shi ne da نعم
تلقوا وجوههم النار وهم فيها كالهون
تلقوا وجوههم النار وهم فيها كالهون ولا أنصار من يوم ولا إسحاق ومن ثقل موازينه وكثر وجباله amma saboda tawajihu Allah ya ce duk wanda shi zalin sai ya nauyi ya da ya nuna nan aikin sa wala ya mu dukul hukum kuma ya ce wannan sune masu rakanta dama ya Allah ya fara su su da kai a ko amma saboda tawajihu ko ki ki ce kaje ni haji ana cikin wata irin rayuwa wanda ba mata shi ne bisa tunani rayuwa ne wanda Allah ba na da annabawa babu damuwa a cikin da yake shi take radiya ko me kake so ka shi ne an yi da kai ko me ka da za mu yi tsara yau kuma yake wa nan ba jarabawa ne Allah ya mana wasu abu da ran na so kuma Allah yake ba so ba kai jarabawa Allah ya ba ni san kaza ba ni san kaza ku kuma yake na don Allah ya tambaye ka kike kaga ba ku yi in kuma shi ya yi jari a kanka shi kenan kuma ya ga hawi kuma ka fada alaka Allah ya ce man kafar mawazi ko ummu muawiya ko Allah ya ce wasu wanda kuma ni da ni ke sako in da ya ko ta Allah ya ba to wutan muawiya ita ce na goma shi ne Allah ya ce ba da kamar ya ka ce ya ni ba ni wata irin mutane ne kada ni zai Allah ya kiyaye من خطر موازينه ولا يكون ومن خطر موازينه اولئك الذين خسروا انفسهم الله يقول من ميزان كيف تطبع ان يانا يسوع يسكي خسارة رأيوته من اعتقال حوكم ويسلم لك الى ضاقت اعمال في جميع اهل الله فمن يراد بهذا الاستجابه بالسور والعيون تتبع تتبع والمرض ومن yana fi a aiki biduni rufi fifa mutum yaro yake rayuwa babu soyayya manzan Allah rayuwa babu soyayya annabi Muhammad yake wannan rayuwa to da gaskiya ne an yi asara ta ma ba su zuwa Allah ya bar mu da annabi Muhammad shi na da shi kala ya sanar da kasu amsu ba su ne suke asara kawo kansu kuma bi jahannama kuma ƙalibuna kuma su masu dogoma da ko shi ga wannan masu wutan jahannama ba kiyaye mutum na ya ce wanda ni za su da yawa wata ko ba kan me na ka zauna ba kuwa ba za ka yi kan jika ka isu ki bari ba ba za ka tabbana in an yi ba ba za ka tabbana ila hajji da lawo ba a kan ne san samu ba da kan yi kan su ba amma da zuba ba dole ba in ka ga ba za ka iya ka zauna a masoyi ma ta ce ka ya shiga al'ummar ma mana amma in ga da masu ciki sai kuma kana bakin ciki a wuzu billahi idan ya yi sauki a cikin zuciya to da ana cikin Allah to kuma bai bakin ciki an ga da wasu wanda Allah ya ce wa za su kira lawa da hikima a cikin kurubun da zina lafi da gilafi kurubun zuciya Allah ya ce idan aka ambaci Allah akwai wani da zuciyar da ya ta akura duk da duk bakin ciki a wuzu billahi na shiga da shi gana ɗan uwa mu rike cikin Allah mu rike salatin manzon Allah mu rike cikin tubali ka kai ba a da jiwa ta Allah ya lalzi na mai kola zikirar ka kira ka kai zikirin Allah ɗaya musamman wannan wata ma suke duk shekara ta ban bada fa'ida na bidani na la ilaha illallah dubu saba'in dubu abin da ba ka fara mutum ya yi makansa ya yi iyayensa kuma ba za ka iya bi adadin so uku ba to kai guda sai kai da iyayenka da da yan uwanka ko kuma za ka iya dan an kai kafa ɗaya ka ce kai da iyayenka da duwan dangi da da duk al'umma wannan wannan kenan wanda ma ba ya ɗaya ya samu shiga ya kamata ya kuma mutum kiran Allah tun daga Allah ya duk wanda ya gane ne sauki su ne wanda sai a tsara rayuwa to da ka zauna ba ka jikin Allah ba ka karatun Al-Qur'ani ko na yi ba ba Allah ya san shari ma mu ba muna cikin addini amma wani da ka na ba hali ba shi ba amma mu muna muna da numfashi muna to ne da ya zo da shi wannan lokaci أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلقوا وجوههم النار وهم فيها خالدون. Allah ya ce talfon zuwa wannan bayan a fara ta ya fi da nama talfon zuwa wannan annaru wuta wannan wutan da nama talfon zuwa tana kona fuskokin su ko biya ta rubuna kuma suna a cikin wutan da nama suna wato masu shammai an ce leɓen bakin su ya mutu da gado musu na kasa kenan kuma tsarin girman sa Allah da za ta ci mu kasan sai da kafiya da kasan ɗan adam an mai shi wani murin sura lefan kuma ba shi ta sama har ya kai mai na tsakani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ne ba shi ba sai da shi da da sun mutu a yin sura mutum mutuwa ne ko da mun na halitta haka malamai suke wannan tarko ga wannan salihu ne shi suna masu fatan ba shi kula sama ya mutu da su kuma ya cika fuskan su har kayan su yayi kamar wani baba na kaza kuma ya san kuma ya san har zuwa shi ne Allah ya samu shi ne na
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون
alam takun ayati yutla alaykum fa kuntum biha tukadzibun akan bayan ma ai mutar da yin wannan a cikin wannan sura Allah ya alam takun ayati yutla alaykum fa kuntum biha fa kuntum ala ahadikum tashidu mustaqidi bi bi fami yusulu ko kan ko Allah ya alam takun ayati shin alam lam takun ayati cikin ayoyi na ba zo wani ana karanta muku fida a muku ba ku ana karanta muku wani ai an fi karanta muku ayoyi sai ka ala yana mutum bari su na ilimi ko ce ba sani ba ga qur'ani ana karanta ma ga malamai ku yi suna wa'azi hukuncin ala a kashi hukuncin biya su kashi ko kasance kuna ƙayyata kuna ce wannan bin labari ne ku gaya muku a tafiyar lawali da kuka kasu a tafiyar lawali da kuka sama wani jimila ne ku kuma kawo a cikin suka ce wani qur'ani wani tasu ne mutane farko ne annabi ya zama yana kashin kanta sun yi raka akwai aiki Allah ya mutu da imani
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا لو ثلاث قال واذكروا ذنبك كان معي أشكرك sai suka ce kalu suka ce rabbana ya ubangijinmu da rabar alaina da rabar alaina shi watuna a wani kira na aka ce shi kawatuna da rabar alaina shi watuna wani iyakanmu iyakanmu shi ne ya yi jari a kan in ka hance a gurin malamai da za su yi wannan mafiyaci ko ana nufin ɗan mutane a rayuwa ba ana nufin mafiyaci irin da duniya ba in an ce in dai ma zai yi kasu maka wannan ya ba da bada gare su ana nufin ɗan wutar to ga da ba alai na shi wata wai sha'awun ya san irin na kasantuwar wuta shi ne ya yi jari a kan su da ba alai shi wata wa kunna kan wasa ne sai ya sa muka kasance mutane ne fatattu ko abin da damu iya kashe da gaske irin maye da suke faɗa
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
ربنا أخرج آه ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا يا أبنجينا فقلت لهم ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها بنجي فقدته من الشيطان الرجيم إن فقدته فإن أذنا إن مكفوما مكتبا لساء منا فإنا ظالمون من ثبت مو الظالمين من ذلكم فأنا ثم كذا مكان ذلك كذلك جاء أن تجاه أن تروى أن تروى ba su ɗauka kuma yin wannan ba ta ne har kafirai ba duk da Qur'ani da wannan magana yana magana da kowa da zai yi musulmai ma abin yin sako wanda na ce ya bar a ke bar a ke kibar sai rayuwa ta kure mata wani sai ya mutu da ya ji ta kamar wani kuma tun a duniya abubuwa za su kure ba hali ya dawo baya abubuwa ya yi wasa da dama mafi da dama ta riga da kawo shi ya ya kana kana a karbi na ne ha ubangiji ka fitar da mu daga wutar فإن أبدا إن منكم نتيجة ربو فإنا ظالمون حقيقة الظالمين كما أن الله تعالى تعالى يقول لنا يا كفدا أشو والآيين أشو ثلاثة ولن قال الله أنا أشو ولو ولو ولو لآدم دبار الأمر وإنهم لكاذبون Allah ce ga dan komo da su duniya na hadu da sun koma da ba da san akan abin da kana sai Allah ce ga nan Allah ce maka ne dan ko ba su ko idan alaka ko da da ga duniya kuma wannan kira da ake yan mutu da su wannan cewa rabban akarina min aqi ubangiji ka fitar da ka fitar da an ce ya ci wannan kira gwargwadon shekarun duniya da gwamnati ta gwargwadon shekarun duniya ko nawa ne shekarun duniya malamai sun yi sabani kuma sau biyu ma su da su gwargwadon shekarun duniya su biyu an gane ko wato misalin duniya shekara su duka yi to an ce sau biyu su sau nawa kenan dubu biyu to sai malaman tafsirin ta ce to an yi sabani wajen shekarun duniya ne wasu malamai suka ce a ai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda a hadisi sai da biyar waita a cikin musnadin firdaus daga imam anas bin malik kamar yadda ya kuma daga ajami sadiq na imam yuri da surar da addu'ar mansur na tafsirin imam jalaluddin suyuti cewa hadisi ya zo annabi ya ce a duniya sab'atu ayyami duniya kwana bakwai ne cikin duniya sai a to kwana bakwai duniya da kuma yi zaɓen ya ciki wasu abin da annabi yake nufi shi ne wancan aya da Qur'ani yake wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanati kwana ɗaya a gurin Allah kwana ɗaya a gurin Allah na lahira kamar shekara dubu duniya ne ya ce a ɗauka kowane kwana ɗaya shekara dubu to ka fi ta duniya shekara nawa kenan bakwai kenan sai ka ce to fita da duniya shekara bakwai ne kuma ce domin a ya zo shekara dubu bakwai shekara mai nake cewa shekara bakwai nake cewa shekara dubu bakwai afuwa shekara dubu bakwai cewa nake suna fara to sai aka ce su ai duniyar kamar da wasu malamai sun yi bayani suka ce a gwargwadon duniyar gwargwadon taurari kan da yake ake kira kawa su bisaka wanda kowane rana akwai tauraron da shi ke sarauta a wannan rana shi ne ka fara milad sama kama muriha utanda mushtari a mushtari zahara sai kuma suha wanda su ne taurari guda bakwai wanda ba mai ta da ga halayyar sai na shi wannan guda bakwai sai suka ce inda aka ne duniyar a gwargwaro na taurari za ka mutu duniya duk da shekaru da annaba adam zuwa kusa kawo shekara dubu bakwai sai wasu malaman su ce a gwargwaron burjai guda goma sha biyu ne burjai guda biyu guda goma sha biyu wanda su ne in suka haɗu sha biyu ko biyu za ka ashirin da hudu shi ne ko awa ko wani burji sai awa biyu wanda shi ne su ne ɗauka ya abu to shi ne kimru sauru da uzaru sultanu sumbula a haramu nizam jabin jan kuka ta fi ga suna da guda goma sha biyu su ma wa'innan burge in aka aiki mutum a cikin malaman sha biyu sau suna bayani da aka yi malaman ya ji ni da bani dole su kaji da kai ake yi sun abubuwa malaman musulunci suna abin da ya zuwa na abin mamaki kai ne za mu yi ne da yanzu wani ya taɓa zuwa su ne su malaman bokaye ne kawai daga zarar abu ya kusa da ilimin kuma ya ce maka wani lokaci ko kuma malamai suka fi tafiya da ilimin su amma kana kuma malamin ya tafi da sunan ka kuma har gobe akwai su da sunan mahaifiyarka zai kira gurbin ka kuma da jama'a mai malamai ya ita ya kaya na kika ranka za a je ne mutu kika kuma wallahi na bayan Allah masu tsoron Allah Idan aure kana da mata ta iya gama wannan na yi ne wannan zuwa wani ne na gaskiya ba ka ya wannan maɗi ne wannan hawaɗi ne wannan turari ne kowa kan yin halayya da wannan shi shiga ana firin harba a kare guda uku kuma kan yi rayuwar ba ka ne da ruwa ne shi ne damuna ko da nari shi ne lokacin tsakiyar menene rani ko ko kwanci zafi ba za ne ko to akwai kuma turari akwai kuma dama da nari ne da mati akwai ruwa akwai ruwa damuna da rani ke akwai turari akwai kuma hawa'i turari da ake fassara da lokacin sanyi hawa'i kuma a fassara da irin lokacin lokacin da damuna ne shi ba da rani ke lokacin da ga guguwa ta tashi iska a kada da duk irin wannan halayya ilimi ne wanda kuma na nan a cikin alƙur'ani ba Allah ne sun sama da su buruji ba walau bil mukudi wannan burjai da aka faɗa Allah yana rantsuwa da sama abincin burjai burjan guda goma sha biyu to suka ce ko suka ce wannan arabi wannan burjai ne tun daga himin zuwa hutu ne sai su shi ne shekarun duniya to kowanne an ba shi shekara dubu to duniyar shekara dubu goma sha biyu kenan ko to duniya ta ta yi shekara dubu ashirin da hudu to sai wasu kuma suka ce a'a shekarun duniyar adadin kwanaki shekara ne na musulunci kaga kwanaki shekara na musulunci da yake wata ba kowane wata ne a musulunci ke ba na talatin ba dama ka'ida sun da wuta goma sha biyu suke ci in wannan watan ya shiga to Allah da zai yi kusa da shi da a mai yin kwana da in wannan ya shiga to kaga sun suka je shiga sha biyu suka je a haka in aka raba su shi da su suka je shi da su kawai na ko to shi ne zai ba ka kwana ɗari uku da sittin kwana ɗari uku da sittin da shida suna tsammanin haka zai ba ka salatu ya fi a salatu mi'at zai ba ka kwana ɗari uku ne da hamsin da shida zai ba ka idan an samu misali da ake to idan kuma ka ɗauka kika sun cika to zai ba ka kwana ɗari uku ne da dai misali a kadari to sai suka ce su rayuwar duniyar ta shekar kenan shekara dubu ɗari uku da sun kenan ko haka ne ke samu ko a ta yi na yi yanzu talatin talatin so goma sha biyu na zama da shi ne ɗari uku da fito da suka ce duniyar shekara dubu ɗari uku da fito sai ce to so biyu shi ne bai ba da shekara dubu ɗari bakwai yawwa dubu ɗari bakwai suka na ta alfi tara wasu na tara wasu na suka shekara dubu ɗari bakwai da shekara talatin da biyu to suka ce a dai kowane ɗaggari in ma duniyar shekara dubu bakwai ta yi a ce ɗan wuta daji shekara dubu bakwai suna ce rabba na karfi na liha rabba na akarfi na liha fa in udina fa ina zari an ce haka na saba a har shekara dubu bakwai ko ba wata ba an ce wani wannan mutum shekara ta tamanin ne da ana mamaki ganin yaran duniya za su ga shekara ɗari kuma ya ce kai ɗan ba ya fi ƙarfi guda ana mamaki ba ku shekara ɗari biyu aka ce ba ɗari ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma ne to ina kuma ce su buɗe ɗaya ɗaya ɗaya sun goma haka kuwa yi abin da yawa to malamai su ce in ka ɗauki na dubu bakwai in ka ɗauki na dubu ashirin dubu bakwai in ma sai su bayi inda an ce sau biyu shi ne dubu sha biyu kenan an sha in kuma ɗauki na watanni a turjai sha biyu sha biyu da dubu ashirin da hudu ko kuma na da shekara dubu ɗari uku da sittin a ninka shi da dubu ɗari bakwai da talatin da biyu don mutu da su suna wani shara suna da ubangiji ka fitar da mu in ka fitar da mu kamar misali a cikin mutum da kamar da ne ko bayan da ka ta goro da ka ta goro mutum da abu ne da ka faɗa da yake yawan wannan abu da ka dan annabi don iyayenka don Allah don Kaaba don Madina don kaza don Qur'ani duk duk wani abu da kai addini duk abu shi ma mai addini duk abu da ka sani ne shi ma za ka hada shi kuma ga sai da shi an da shi wanda sun mun dauke shi a cikin shekara dubu ɗari bakwai da talatin da biyu suna haka bayan an sanar da ba su ba shi sai sun yi wannan gwargwaron adadin shekarun duniya da biyu kuma ba ta yi an samu بالعباس
فأخلأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
قال اخبروا بها ولا تكلمون انه كان فريق انه كان فريق من عبادي يقول يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا
آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فالله سبحانه وتعالى يكي da abin da za a ba su an tafi in suka yi wannan tsohon shekaru sai a ce musu kala ta ujiya a cikin kudi kanta a cikin wutan jana an kusa da duk wannan shekaru da ke yana da abin da za a yi isla kala ta aka ta ujiya ku nisanta ku daga nisa a cikin wutan ba mu magana fitowa Allah ya kiyaye Allah ya ce wala ta kullu kar ku tayi ta magana in ce Allah ne zai yi wannan magana amma ta hakkan maliki ne da rabbi karauta ya ce wala ta kullu kar ku kara magana amma da ba su kare ne ba ku fitowa kamar yadda na faɗa bara ina da ba ka shiga cikin wuta wuta har bayan an gama shafi ko da a zo da mutuwa ba su tsakanin wuta da aljanna sai a gwada a wuta mutuwa a ce kun san wannan kun san mutuwa ma wata halitta ne mutuwan da kuma yin mutuwa kuma da sai yan aljanna su mun san shi wannan shi ne mutuwa inda lokacin da aka wuta a kiran a yi kare shi a gwada a kan wuta ma kun san wannan su kware kuwa shi ne mutuwa an ce sai Allah ya sa mala'ika biyar da mutuwa to wuri suna kallo in aljanna suna kun ga yi mutuwa to ba da kenan abun da billahi ne da Allah ya samu shari ma sai a ce kuludin tilamun dawwama har abadan abadi ba mutuwa duk azabin da za a sha ba mutuwa kan aljanna farin ciki ya kama mu kuma ya ce ga lokacin da a zo a ce mutan wuta da wanda hadisi ne ya fara ce a ce mutan wuta da ku zauna a gidan wuta gwargwadon adadin yawan kasa na duniya an yi da shi da shi tun da kasan aikana da amma wajen karin ba Allah ba'ala الله أعلم وأنت الأيام التي فرجي ثم الأيام فرعون سورة مدن وعلى كم شريما دوا على كم شريما إنه كان فريق من عبادي على تبع ولا تكلم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فبسمنا ورحمنا وسهل عليه آداب يمكنه كان فريق الحكومة إذا بنجرن مؤمنا باي ومن كتاب الله تعالى فيه إنه كان فريق الله يجده حقيقة cewa shi wannan magana da yanzu za mu kawo na wasu jama'a da ni ibadi daga cikin bayina ya kudu na amin suna ce ya kudu na rabba na amin يقولون سنة سوى ربنا يا وجدي آمنا من إيمان فغفر لنا ومن أجاب وارحمنا وكما من رحم وأنت خير راجي وخير يجم وهو جد وكي وأنا أنت كلمة عليكم إليه وكلمة سنك أبري يمكن سوى ربنا أبرنا من هوا kaga in suka tabbata da Allah shi ne ubangijinsu wannan mu'minai cewa suke rabbana amanna da shi mu yi imani da kuma na wa kunna da ba ta mana kamar dinki wanda kai rayi kai ne da masu dinki
فاتخذتموهم فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبهتون سخريا حتى إذا فاتخذتموه سخريا حتى أنفسكم حتى أنفسكم به وكنتم منه تلهون فاتخذتموه ألا يتولى باينا لمؤمنين أنت تعبين في فأناك إن كان مكة منهم بداية suna wannan addu'a suna ce rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairul rahimin suna faɗan wannan ubangiji ne imani ya farka mana su jikan mu kai ne ke yanne to ne hatta ta kuma suriya Allah ya ce su kai shi abun wa ba kuna mu izzi in suna faɗa kana ta ko ubangiji ne jikan ka fika suna ta mutu ba hatta an so mu zikiri Allah ya ce har abin da kuke musu ma ya mantar da ku tunani kuka shagala kuka manta ma da Qur'ani na wani kuna ta mutum ce wa kuntum min tada ko ka kunce kuna mun dariya in ka zo kuka faɗi magana ku ta mutum dariya shi ne Allah ya ce ko yau wallahi da arabu ne ku gani a ranar kiyama za ta yau kan masu imani za su rike dariya makafai yau wallahi da arabu ne ku gani على رأسه suna kan gadar suna kan loko mai da ku kana da yana da kana da kadin kibunka a zamanin da ka zamanin wa ga kun Allah da mu muna ku kuna kallon aljanna da ko to da dama eh da ana ka haka cikin dariya wa da sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم
إني جزيتهم الفائزون
اليوم بما صبروا أنهم الفائزون Allah ya ce inni da zai tuku yau ni na musu sakamako a yau wanda kuke yi dariya na musu na musu sakamako a yau din nan na musu sakamako bima sabaru kabila da hakuri da suke Allah ya hakika su ina kuma bayan nuna masu da kwanta wanda ake nufi da riyar nan da Allah ya tafiya ma musu sakamako su ne masu da kwanta
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآتين
قال كم لبثتم بلاد عدد السنين قالوا لبثنا يوما لو بعد يوم فاسأل العادين Allah ya ce kan da bisu gidan aka ce sai mala'ika ya tambaye su Allah ya sa mala'ika mai tsaron wuce ya tambaye su to ku ɗan wuta ko ɗan wuta kan da jikin talabi shekara nawa ne kuka zauna a kan kaba abin da su yi shi ne adadin shekaru shekaru nawa ne kuka zauna a kan kaba kan da jikin talabi ne قالوا نبكي لبثنا يوما من زونا wani ɗaya ne kawai ka zauna a duniya an ce sabon masifa ɗaya su ruɗe ma da cewa wai zama da kai a duniya kawai wuri ne ko ta ci su ne ke da duk na yawon wani wani suna ba yau fasal a yi ko da Allah ya ce kuma bai ba mai kun kuji shekara an kowa zauna a duniya da wanda ya shekara su kun ne a hamsin sana da sauransu amma su ya da tsoro yau sun ce shekara kwana ɗaya kawai wuri ɗaya ne ka zauna
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لعمركم كنتم تعلمون قال في ملائكة الجنة إن لبثتم إما تنزون الدنيا إلا قليلا أي مكن يوم ما الدنيا لأنك أنت أنك الدنيا كيف أنت لو أنكم كنتم تعلمون إلى ما لا أشوفكم إنكم إلا من لقيا الدنيا أي من لقيا أنت أني زمان أما أقول لا أبو أيضا دبائي أشيء
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
أفعلتم واعلموا انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الا يسأل بعضكم شن كنا ذكر انما خلقناكم عبثا منا نسيكم يدم وعلا كنا نسيكم وعلا مكارسوكم بالا لا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الا يسأل بعضكم السماء لقد ba mu halitta abin da ke tsakanin don wasa ba ya sa duk abin da zaka ji wasu yawanci an ce wasa wasa to malamai suka ce akwai abin tsoro a ciki tunda Allah ya riga ya rubuta wannan magana ya ce kuna da sun don wasa yi ba don wasa Allah ya yi ya yi ne don mu sai shi bauta ma amma salatu jinna walinka illa ya abu ba kan ci mutum da aljamba سيجل تكلف قرآن إلا ليعبدون ما ليس إلا ليعرفون إذا شهد أي شيء بعد الله كما تكون لك قرآن الله يأتي بأن يشير الله فأقول أنا خلقناكم أبدا وأنكم إلينا لا ترجعون كما كنا عادة ku innan ba za ku dawo gare mu bane suna san ba za ku dawo gare mu ba za ku dawo gare mu
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فتعالى الله ال- فتعالى الله الملك الحق الله الله الملك الحق wanda yake shi ne sarki na gaskiya to fa ta'ala ya ɗaukaka sha'ani da ya ɗaukaka Allah ya wuce a farka shi wani abu girman sa ya wuce ne a cikin ba la ilaha illa hu babu wani ubangiji ke shi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul arshi shi ne ubangijin al'arki al'ari wanda yake girma al'arki na ne ya wuce Allah ya yi wa رب العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش جرمان على كل شيء جرمان على شيء الله تعالى الله لا اله الا هو رب العرش الكريم نعم
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يشرك إلا به إنه لا يفلح الكافر الله سبحانه وتعالى يشهد ومن يدعو مع الله دون يكون الله ومن يدعو مع الله إلها آخر wanda ya bauta ma Allah tare da wani Allah daban ba Allah ba ya yi shirka kenan ko kuma ya zo yana bautan Allah a cikin shirkan annabi ya ce kala kala ne akwai shirkul asgar shi ne wanda musulmi yake iya yi akwai kuma shirkul akbar wanda kuma musulmai suke yi shirkul akbar shi ne a Allah da wuri shirkul asgar kuma shi ne annabi yake yi abu ba dan Allah ba yake yi wanda annabi na cewa shirka ta buya a cikin ku a kan tafiyar tsakin ruwa a kan bakin dutse a cikin bakin duhun dare a ce ka gano ka fi tafiyan ko ka gama tsakin ruwa tsakin ruwa ba a kan bakin dutse a cikin bakin duhun dare ka gano ka har ka fi tafiyan gani kama ya aiki ko balanta kuma ka fi tafiyan game da shi shirka ya fi ya fi masu wannan gurin ya fito ba shi ya ake ce ko da a yau ta kalmar shahada ta kusan da gina da musulmi yana aikin shirka shi ne zai ya shi kuma akwai shirka wanda ba musulmi ba ko da shi ne mafi girma wanda suka fitar da mutum da musulmi to duk wanda ya bauta wa Allah wani girma Allah ya na fara wanda ya bauta wa Allah mu rubu ubangiji daban la du'ala wa rubihi Allah ya ce to ba kai da hujja duk wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah ba ya hujja a nan ne ke kira da waɗanda suke shiga rigan sufaye su suna saɓan Allah suna fata tafiya na ɗariƙa na bayan Allah ɗariƙan da aka ce babu shan taba kai da mu kana shan giya ɗariƙan da aka ce mai shan taba bai sha ba shi ba kai kuma kai ka Allah kaga hanyar jirgi da ban da mota ani wani mutumi yana mun waya da biya da wannan karatu na mun san Allah da zai ji kunnan masu yin haka duk wanda ka ji ya zo yana faɗan wani magana yana nema ya danganta Allah taka mutum tijani ko so gani to ba an kai ta ba ba ɗan ɗari ba ne kuma maganin da yake faɗa ta hujja
ya da bayan Allah wanda ko koya mana sallah a cikin jama'a bin iyaye girmama halittar Allah da duka duka ɗarika ka ga ikirafi rufe ɗarika ta tijjaniya ka ga sharuɗan da aka jero duka ne da koyi zan ka fika ne koyi na Allah da manzaro to ta yaya kai za ka zo ka ɗigo wasu maganganu kana Allah ta haram kana nufin annabi Muhammad Allah ya shigo da kan kariya kana nufin wannan Qur'ani duk abin da Allah ya faɗa ga ma Allah ya ce halitta ma da yanzu mu dan wasa to kai ya da ba ba wasa ba ni faɗan wannan kafirci wannan muna biya kuɗi kuma wannan haka take shi dadi yayi yi bayanai sau da yayi bayanai wasu ga sunan duk wanda yake saba wa Allah yana da dare yana da yadda da su sun ce Allah ka shaida ba ta haro kuma a kiyama ta zuwa shi wala ta haro yau kuma a kowace tafiya ana samun gurbatattu ba mutum da kan shi ya dauko abun wuyan shehu ya sa ba ko da kaki yayi a cikin shehu ya fito a cikin kakin ta kafiri ba ruwan shehu ya yi shi mutum na shirka ya da kuma gari ta tafiya ne ta Allah ta manzo Allah da kuma tafiya ne ta wasa wallahi da wasu ya fi jima da banki Allah ne ke gare kamar wani illa zikirin lillahi wa ta shi kuma ne ko ba wani abu ne ke rika sai zikiri wa Allah shi ɗaya ta sani ya zama da kuma haihuwa ne shi ma ya zama manzo Allah adiwani da kai ba ma ki zikiri kai au zikiri kai to zikiri da dani a fi aiwa ko hu yi da ai abu da yace ba an ba ne sai a cikin gaba ɗaya da mun da ba ba wani da ke kare da wuce ko wani mutum amma ni zikiri ce au zikiri kai ko hu yi ce da yace wannan kai kana da kai ne ba mu da wanda yake da ba idan ka dan cutan da ba wa ki fama da shi a zuciya a ba shi magani da zai ba da zuciya to kai kan kana shi ka sai ina wa min du ma la ilaha illa hu ala lahu ba yi da hujja duk ne ko ta Allah ta da Allah bai ma yi sabu ne sabu da abu kuma inna la yakunu kafirun kafirai ba ta rabban wa kuma shi kuma an ko ba ta aina layi na ka ta Allah ya ce wa kullu kaje ya rasulullahi kace ne kishi ubangiji kai ya ba wa an ubangiji kai ya ba ta kai da rayu sai ya tsaye masu tausayi Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya kara mana san manzon Allah wanda muke son goma ga wata inda da lafiya an da fara ne an fa tambaya muna da tambayoyi a rubuce wadan ba da gogowa amma yanzu muna so karatun mu tura Allah ya san shi imani kowa da bukatar sana alkhairi duniya da lahira Allah ya biya mana wanda ya kai wannan nauyin da kuke da Allah ba la wuce Allah ya tsaya masa da ya hada da kowa Allah ya rabi mai jama'a Allah ya tsaya musu ya ta shauran lafi ya ku baban karatu yana da shi masu ba mu gudunma a cikin ne ya tsaye mafi bana ma ya ba mu Allah ya saka masa da kai ne da iyayensa iyali na kiyamati da su wanda suke ba da gudunmawa Allah biya su Allah biya su biyan da su da yayi fasuwa da kiyamati اللهم صل على محمد هذه اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين